بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا 24 ga watan safar hijira 1446 ya yi daidai da ranar 28 ga watan august ko watan ut miladiya 2024 alhalin da yake cikin wani ranaku muna roƙon ana ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare ina ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude gidi kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratu yasin tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 54 sai za mu tashi aya na 55 zuwa abin da Allah ya so farkon aya na 55 a cikin suratu yasin shine fadin Allah madaukakin sarki inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna kan manta bayani ya gabata akan hali na wa'inda suka kasance suna kafircewa ga Allah irin abinda zai fuskanci su na azaban Allah da abinda suke gani munana a ranar tashar kiyama sakamakon munana ayyukansu kuma Allah bayyana mana cewa tabbas ranar alkiyama ba wata rai da za a zalunce ta akan wani abu ko yaya yake ba za a saka ma rayuka da komai ba sai da abin da su kasance suna aikatawa bayan gama bayani akan halayen shaqiyai wanda suka tabi sai Allah zai ba mu labari game da halayen waɗanda suka aikata yake na kwarai aka saka musu da kyakkyawan sakamako Allah ce inna ashabul jannati lalle ma'abuta shiga gidan aljanna su ƴan aljanna al-yawma yau ma'ana ranar lahira kenan in sun shiga aljanna fi shugulin fakihuna suna masu farin ciki game da abubuwan da suka shigaltu da su ma'ana sun shigaltu game da halayen da ‘yan wuta suke, ai mashigolu na amma fiye alunna sun shigaltu game da halin da ‘yan wuta suke ba ruwansu da halin da ‘yan wuta suke ciki. Fakihuna ai masururuna suna masu jin daɗi. Cewa ‘yan je aljanna kowa da abin da ya dame shi, wani yana wurin kiɗi, wani yana wurin rawa, wani yana wurin shaye-shaye, wani yana gurin noma wani yana gurin tsere kowa ya shiga suna jin daɗi shi sada ce fakihuna fakihun daga atafakkuhu ne atafakkuhu bi ma'ana izalatul fuqah alawa zai tafa'al abin da yake ne tafa'ul shine mulabasatul fi'l cuɗanyuwa da aiki gane ko kenan kalmomi sun ka zo alawa zane tafa'al suna ba da ma'anar kana yin wannan abun taqaddama tahammasa ta'addaba an sai ta'addaba fulani ya ladabtu ma'ana ya dabi'antu yana kan wannan abun taqaddama ya shiga gaba yana shiga gaba ɗaya amma fa malamai suka ce akwai wurare guda bakwai akan samu filoli su zo alawar da tafa'ala su ba da ma'anar alhuruju anil fi'ili lil mulabasatan wani lokacin kalma tana zuwa alawar da tafa'ala ya zama to fita daga aikin ne ba shiga a cikin wannan aiki ba ne kamar ta hannata alhimf bi ma'ana الذم النبي صلى الله عليه وسلم تحنث في الغار yayi tahannufi a cikin menene a cikin kogo asalin alhin shine zunubi kamar yadda Allah ya ce wa kanu yusiruna ala al-infil azim su yan wuta masu laifi sun kasance suna dakewa akan zunubi mai girma kaga alhinf bi ma'ana azzam to idan alhinf ya zo bi ma'ana azzam idan ka ce tahannafa fulan kina ma'ana da zai bayar wane ya koke a cikin aikata zunubi to sai ya zama filin tahannasa shi yana ɗaya daga cikin kalmomin da suka zo ala wajen da tafa'al kuma yana nuna alkhuruju anil fi'l kenan da manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce da shi ta hannata ba za ka fassara kalmar akan asalinta ba dole sai ka koma yaya larabawa suke fassara wannan fi'lin kenan ta hannata bi ma'ana farra min dhunub manzo sallallahu alaihi wasallam ya nisanci zunubi ba kakkace ya auka a cikin zunubi kamar yadda akwai ta'assama daga al-ithmu ma huwa al-ithmu laifi ko to yan kashi ta'assama muhammad bi ma'ana farra min al-ithmi muhammad ya nisanci zunubi nan ma ba za ka dauke shi ka fassara shi da al-mulabasati fil fil dole hita daga wannan haka ma taharraja taharraja fulan baka cewa ne ya ji damuwa ba a ya nisanci aukawa cikin damuwa iza to haka ma fi'ilin tafakka at-tafaqquhu idza azala an nafsihi al-fuqah idan mutum ya cire makansa al-fuqah menene ake ce da al-fuqah al-fuqah ma yu'lim bi ma'ana azala an nafsihi ma yu'lim mutum ya cire wa kansa abin da yake damunsu da kenan inna ashabal jannati lalle su yan aljanna alyawma a wannan rana fi shugulin suna cikin shigartuwa fakihuna babu damuwa a tare da su suna jin daɗi ma'ana ba su ɗora ma kansu abin da zai dame su shi ta in mutum yana aljanna sai ya hangi mahaifinsa a cikin wuta baya damuwa don ba matsalar shi wani mene abinda zai samu damu Allah ya cire masa shi kaga nan duniya duk lokacin da kaga masoyinka cikin damuwa ko da baka iya cire shi daga cikin damuwa abin zai dame ka amma banda aljanna saboda um fakihuna bi ma'ana azalu an anfusihimul alam abinda zai dame su sun kauda shi Allah ya hidda mu shi daga cikin zukatansu hum su wa azwajuhum da matayensu masoyansu fi zilalin suna cikin inuwoyi alal ara'ik suna akan gadajensu an gane ko al'ara'ik jam'i ne na menene arika shine as-surur eh al-surur wanda wani nau'i ne na gadace wanda larabawa suke yi amfani da shi a zamanin da shi ne in aka yi mace aka yi aurar da mace akan yi mata ɗan ɗaki siga na gado ciki take shiga ta canza kaya ta sa kayan ado ta yi komai da su suna cishin gida a irin waɗannan kayayyaki wurare wanda yake yana ɗaukar kwalliya da sauransu Allah maɗaukin sarki yake cewa muttaki'una haka ne ko suna kishin gide ko jali suna suna zaune akan waɗannan garaji ko kula ita aljanna sai dai a ambaci tana da inuwa amma ba taɓa suran dama ɗakuna cikin gidan aljanna ba ya zama ne an ce za a baka flat a cikin gidan aljanna 3 bedroom flat babu saboda mi shi gidan aljanna yadda Allah ya gina shi ya wuce mutum ya yi tunanin suran tashi da ɗakuna ya wuce wannan a wuce wannan tunani kuma ku ji abin mamaki shin akwai rana ne a aljanna me ya kawo magana inuwa ko ba haka ba in ka ji mutum yana bari ya nemi inuwa akwai rana ne to babu rana amma me ya kawo magana inuwa ne saboda kusanto da tunanin dan adam abin da yake daɗaɗa musu dare amma aljanna ta wuce wannan tunani manzo sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari akwai riwaya cewa da ake magana kan tuba shajaratun fil janna yasirur rakibu fiha mi'ata amin la yaqaha akwai wata bishiya a cikin gidan aljanna inda zaka hawo mota mai tsananin gudu kai ta gudu zaka shekara 100 baka kai karshen wannan inuwa ba wannan bishiya bishiya guda a cikin gidan aljanna ɗan ne gurin aljanna akwai hadisai da dama da suke siffanta ginin aljanna bulo da bulo na aljanna an yi su ne da zinariya an hada da azurfa kasanci almiski ne mai kamshi ko mina na nashi abu ne mai tsada don haka in gida ya amsa gida ba a magana ɗaki ko ai magana ƙure da beran da a wuce wannan ya samu zai ke ce a aljanna akwai abinda bai taba ba abinda ido bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba abinda bai taba fado ma mutum a cikin zuciya ba yanzu kawai in kama misali ɗakin Allah a yanzu baitul lahil haram makka duk wanda ya je garin makka ya ga abinda duk tunanin shi da yake yi bai taba hawa duk yadda zaka zauna ka karanta littafin hajji malami ya kwatanta ma in ya ƙara kwatanta ma kakaf cikin kashi ɗarin yadda ake gudanar da aikin hajji in ka sa ka rika guda sauran duk ba su cikin ƙwaƙwalwarka sai ka zo ka gano hakikan yadda abubuwan suke aga aljanna ta Allah ka kai mu aljanna kaga Allah ya ce hum ko wa azwajuhum dan Allah wani alƙawari Allah ya ce wallazina aman aka ne ko ومنين واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما عدتناهم من أملهم من شيء وأن سكر إيمان لا نتاشى القيامة ألا تسمى هذا سنة ما تنس da zuriyarsu ai ta rayuwa babu abin da ya kai taron jama'a ce zuriyar ka ce kana da abin da duk suke bukata to aljanna komi yawan zuriya ka Allah ne ya dauki nauyin abinda za ku ci abinda za ku sha ba ku biyan haya ba ku biyan wuta ba ku rayuwa kawai kuma abin da ya fi daɗi a aljanna kun gani ba a mutu a aljanna abubuwa guda shidda ba su cikin aljanna ko haka wani babu kwana babu mutuwa babu tsuha babu aihuwa babu ɗaukan ciki sannan babu gashin gemu daidai da gemu da baka so aljanna bai ma hitowa ba ka aske shi ba fitsari ba ba haya babu komai babu gajiya babu mutuwa babu tsufa ka shiga aljanna aka saka haka ne sai dai rayuwa in kai sarkin ci ne barka zo aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi ƙarancin wanda yake da daraja ta ƙasa a aljanna shine wanda yana da ma'aikatan da suka kai dubu goma sukan zo su jera masa kowane mai yi masa hidima yana ɗauke da tire mai faɗi cike da nau'in abincin da ɗayan ba irin shi ba ne yake ɗauke zai zamna wanga ya kawo wannan tire ya cinye wannan ya kawo ya cinye duka tirinuwan sai ya cinye su wanzu Allah ya ce sai ya cinye tiren ƙarshe ya ji ya fi daɗi fiye da duk tirinuwan da ya ci ina da wannan sai aljanna yanzu wallahi masu kuɗin da mun fi su more rayuwa ba inda ni yanzu ne sai in murda abin da baka yi tsammani ba amma sai ga mutum mai kuɗi ko miyana da an kama abinci ya taba nan taba nan ciki ya shiga dama ya koshi bai da yanwa kun fahimta masa in dai a ci a more ne mafi yawanci masu kuɗi ba sa ci su more ba wai saboda rowa ba saboda sun riga sun koshi in ma za a ci sai dai a ci kaɗan amma a aljanna shi yasa na ce muku in dai kana son je sai aljanna dan aljanna cikin sa yayi girman masallacin nan eh ba haka ba ya za ya ce wannan diruwa Allah ya kai mu in ga yadda za a ce ni na yi alkawarin sai na gwada cin giwa ɗari rana bara eh in bi su da tano tano na madara tano na mina na duka in taushe ne so in ci aje tsere aljanna ba Allah ya mu sai sai Allah yake cewa hum lam fiha fakihatun ko suna da kayan marmari sun yi aljanna cikin aljanna walahum ma yadawun suna da duk abin da suke so imam fahimce ka gane ko yadda wani ayyatan mannan duk abin da suke sun samu a aljan suna da shi shi yasa wata rana manzo Allah ya tara sabo yana ba su labari yace a aljanna fa akwai lokacin da wani zai kalli Allah suna tattauna sai ya ce ma Allah ni noma nake so in noma kake son ka eh sai Allah ya ce laka zalika sai kai da wurin noma shi kawai sai a gara mai wurin noma yaje da noman da shuka da girbewa da komai cikin sa guda za ya kare akwai wani balarabe sai ce maza na ina ganin wanda zai yi wannan tambaya sai dai ya zaman to bukurai shi ne ko kuma ɗan birni ko ka ce mu dai yan kawai ba yadda za a yi mu nemi noma a aljanna in gane ko su ya ishe su Allah Allah kai mu aljanna babu damuwa ba damuwa ko dai a aljanna shi sa duk aikin da za ka yi kai ƙoƙari kaga ka cika da imani ka shiga aljanna Allah yake cewa salamun ko aminci ya tabbata a gare su su wa'anni su wa'anda suka cikin aljanna mana yusallimuna alaihim salaman za a rinka yi musu sallama ana ce da su salaman salaman qawlan mana magana ne wanda yake min rabbir rahim daga gurin Allah ubangiji wanda yake arrahim mai jinkai ne mana ana tabbatar musu da aminci daga gurin Allah ko kuma Allah subhanahu wataala yana yi musu sallama cewa ya kubutar da su da dukkan abubuwan da suke za su ba su tsaro ko za su cutar da su ko dai babu ta da su saboda za a tabbatar da su bayan sun shiga aljanna sun yi komai sai Allah ce su ya koyan aljanna za ku rayu a ciki ba za ku mutu ba za ku dawoma a cikin nema ba za a menene za a raba ku da nema ba za ku zauna samari ba za ku taɓa tsoho a cikin aljanna ba babu tsoho a aljanna shi yasa babu tsoho cikin gidan aljanna wata tsoho aka ce da ce ke tsoho ba ta shiga aljanna ta fashe da kuka aka ce ta zo ba ana nuhin mai shekaru irin nata ba ana nuhin ita ma din in ta je sai an gyara ta an yi mata kwalliya ta ta zaman tsohuwa suna sa ta aljanna na ga aljanna duwarin juna ne ka san wasa ta haida ne wannan lokaci idan ka kalli warin wanda yake sa'an mahaifinka ne ko kana son kai kokowa da shi an gani sai a ce ka rashin kunya amma in an ga ka ɗauki sa'an ga sai a ce ku bar su a gani ku ware to a jana ba a mutuwa ko kai da malam kun sarki da kokowa sai dai a koma yi ana tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya kama aljanna ku duba sai Allah ya ce min rabbir rahim daga ubangiji ar-rahim menene hikimar da yasa aka karasa wannan aya da ar-rahim ba ce aziz ba ba ce gafuru ba ba ce wahab ba saboda ana zancen aljanna ne ita aljanna ba a shiga ta sai da rahmar Allah in ba da rahmar Allah ba da falalarsa ba a shiga aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbansa ba wani ɗayan ku da zai shiga aljanna saboda wani aiki da yake yi na ƙwarai ayyukan ku ba sa shigar da ku aljanna sabai suka ce har kai ma manzo yace hatta ana illa an yatagammadallahi Allah ko bi rahmati wa fadlihi sai dai Allah ya kammala ni ya bani falalarsa da rahmarsa sai zan shiga aljanna shikenan maganar rahama ce aljanna rahmar Allah ce cikin kan mutanen aljanna Allah ka kai mu aljanna da rahmarka Allah yake cewa wamtazul yawma rabuwa a yau ya tabbata kun gane ko ayyuhal mujrimun ku wa'inda kuke masu laifi ne ai wamtazul yawma Allah zai ce da kafirai tafarraku ai imtazu ai tafarraku ku ku rabu da mu'minai ku koma gehe masu laifi ke imtaza bi ma'ana tafarraka wamtazul yawma rabuwa da masu imani a yau ranar lahira ya tabbata a gare ku ayyuhal mujrimuna ku masu laifi an gane wannan yan kace imtaza bi ma'ana tafarraka ya rabu da kai kamar Allah subhanahu wata'ala ya yi muna bayani a wani guri da yake cewa yawma nahshuruhum jami'an ranar da za mu tashi mutane ga baki daya sun mana kulu lillazi na shiraku sai mu ce da wanda suka shirka makanakun ku tsayunan an tumo shirkawakun da ku da wa'inda kuka haɗa Allah da su fa zayyana bainan sai mu raba tsakanin mu'mine da masu imani da zayyala ay tamayyata tafarraka kin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku masu laifi ku rabu da ɗan aljanna ku rabu da masu imani ku koma bangaren ku bangaren ku bangaren azaba ne ku kuma bangaren ku bangaren ni'ima ne Allah ka kai mu bangaren da zamu samu rahama Allah ya ce alam ahada ilaikum ya bani adam ashe ban yi alkawari gare ku ba ku ɗan a'a ɗan adam alam ahada ilaikum ban yi alkawari da ku ba ban ba ku umarni ba ya bani adam ya ku banu adam yaushe ne Allah ya yi alkawari da su bayan Allah ya fito da annabi Adam da Hawwa daga gidan aljanna ko daga baya Allah subhanahu wataala ya fito da zuri annabi Adam ya alkawari da su wa za su bautawa in sun zo duniya suka ce Allah za su bautawa sannan in ma sun manta ashe ban aiko da manzanni na ba littattafai tare da su suka ja kunnen ku cewa Allah ta abdu shaitan ka ku bautawa shaitan kowa ga wani innahu lakum aduwwun mubin shi shedan lalle maki ne mai bayyana kiyaya gare ku Allah bai wannan alƙawari ba yawa ina tambaya ana bautar shedan ne ku ji abin Allah ya ce bayan maimaita alam a ahada ilaikum ya bani adam ashe ban yi alƙawari da ku ba ban ba ku umarni a cikin littattafan da ni aiko ba ku ɗan adam na ce da ku Allah ta abu da shaitan kakku bauta wa shaitan innahu lakum aduwwu mubin lalle shaitan maki ne mai bayyana kiyaya a gare ku in an kuka dubi zahirin ayar kamar mutane suna bauta shaitan dan Allah ya ce kasu bauta wa shaitan to menene ma'anar bautar shaitan duk lokacin da Allah yana son kaza baya son kaza shaitan ya raya ma kai abinda Allah baya so ka ƙin abin da Allah yake so, ka bi son zuciyarka ta hanyar yi mashi ɗan biya ko baka bi ba, kamar kana bauta shi ɗan. Shi yasa, Ari bin Hatim, manzo sallallahu Alaihi wasallama da yake yin bayani akan manyan malamai Yahudawa da Nasara, yana jan kunni a daina bautarsu, sai shi Ali bin Hazim ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam to ai mu ba bata su muke yi ba ba ma bauta musu sai manzo Allah ya ce ba suna haramta muku abin da ya halasta ba ku yadda ya ce eh ba suna halasta muku abin da Allah ya haramta ba ku yadda ya ce ya ce zalika ibadatuhum to wannan shine bautar su wannan bai da bambanci da abin da ake mashehinai a yanzu kaka ɗauka shi sai kayan alwala ka zo gaban shi kana bauta masa a dala a yanzu shehinne ba suna shar'anta ma mabiyansu abin da la'asar lahufi dini ba suna yadda ko ba su yadda duk wanda ya shar'anta ma wani abin da bai da asali a addini kai yadda kana yi kama kana bauta masa ne ashe akwai abubuwan da suke sunna ne saboda ka ai koyi a ce an zama 'yan izala sai a ƙinsu ko ba ka bane sai kuma mabiyansu yadda don ka ace musu 'yan izala yana faruwa ko bai faruwa wannan kawabbauta waɗannan malamai shi ne zahirin abin da aya take nuna ba kinan kana iya bauta wa malami ka mai da shi Allah kai kuma kana ganin baka mai da shi Allah ba amma a zahirin Qur'ani abin da yake nunawa shi kake bauta ma matukar zai shar'anta ma wani abu kai da shi ai mu ba mu da matsala da ɗayan ɗariƙa inda abunda shihinnai na haƙiƙan da ɗan ɗariƙa sun kai da su inda suna ɗabbaka irin abin da su imamu malik suka faɗa ai duk an gami an zan ɗaya amma wata sunna dan ka a ce dan izala na sai ya kiya sai ya kiyanta a game wallahi a game duk wanda ya ki bin maganar Allah saboda son zuciyar wani to a game la kare yan gane wannan misali haka abin yake Allah ya ce wa ni ibuduni ku bauta mini ni kadai hada siratun mustaqim wannan shine hanya mai gaskiya ai mun yi bayani mustaqim anan ta'kidi ne na zuci saboda su laraba abin da suke cewa as-siratu huwa at-tariqul mustaqim hanya wanda bai da kwana shine as-sirat to ai an kace siratun sai an kace mustaqim kalmar mustaqim ta'kidi ne na hanya dan ko kana nufin wani abu ko kana son ka shigo da wani abu ba shi ba hanya miƙaƙƙiya ita ce bautar Allah subhanahu wata'ala wanda bai kama bautar Allah ba ya saki hanya ta daidai Allah ka dawo da mu hanya ta daidai wala qad adalla minkum jibillan katira haqiqa fa shi shedan da kuke gani ya batar daga cikin ku cikin kusuwa ba ana nufin ku na yanzu ba duk da yake ana yanzu ma ya samu ana nufin jumlatan ku dai dan adam ku ɗiyan adam shiɗin ya batar da halittu masu yawa jibillin ai halkan halittu kasiran masu yawa kafin ku mana ya halakar da jama'a da yawa sun bi shi kafin ku afalam takunu ta'qilun ashe ba za ku kasance masu hankali ba ashe ba za ku kasance masu hankali ba ƙarshen wannan aya me yake nuna mana eh ana tare da ni tambaya ce nake yi afalam takunu ta'qilun ba za ku zama masu hankali ba malaman tafsiri suka ce ta'atu shaytan tadullu ala illati aqli man tabi'ahu yima shaytan biyayya yana nuni akan karancin hankali mai bin shaytan duk wanda yake da cikakken hankali mai bin shaytan amma duk wanda yake bin shedan to bai da hankali in ma yana da shi sama sama ne da mahaukaci tir da mahaukaci sama sama duk sunan su bina da inda ma za ka zan sharrin hauka ko kawar ke sunan ka mahaukaci duka ciwo na duniya ba a ce ma tsohon mai ciwo kaza sai hauka in dai ba ni ne na fahimci haka ba saboda munin ciyon hauka kuka warke sunan ka tsohon mahaukaci da za ka fusa da wani zai fusa ta ka ka hau kana fada a cikin hankali ka fa in ya tanka ka ce kai kai kai kai ba ka san tsohon mahaukaci na ba ya malahu ku kalli wannan karshen wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad adalla minkum jibillan katira haqiqa shedan ya batar da halittu masu yawa daga cikin ku yan adam afalam takunu taqiluna ba za ku zama masu hankali ba kenan ku nisanci shedan da kun bi shi kun haukace da kun haukace kun lalace Allah ya kare mu hadihi jahannam sai a ce da wa'annan
Mm.
sun zama shaidanu na sun zama haukata Allah gane kun gane abin da yake kawo ni misali mutumin da ya kawo wasu dokoki ba na Allah ba yake son a su ya zama shaidani ina hurin shaidan da ya ɓadda mutane daga hanya ta daidai ko ba haka shi ko wanda ya bi shaidan ya zama mara shi hankali mu mutum ma haukace mu mutum mara shi hankali mara shi hankali ne sunan shi ko dai kun kace ko Allah ya gane mu to haka tsari yake duk wanda yake dora ka kan abin da ba na Allah ba ya mai da kai mahaukaci ne na yana magana akwai mutanen da suna ƙaryata maganar Allah suna faɗa abubuwan da ba daidai ba amma wani kula yana tare da su in an kace da shi me yasa yake zama tare ce a ni wallahi ba wani harkar su ni ba su wani a almaru ma mana habba ko ba haka bane ko manzo Allah ya ce la tusahib illa mu'mina ka taba aboka da kowa sai da mu'mini to duk wanda yake sukar ayar Qur'ani ko sunnar manzo Allah kaga ba mu'mini bane baya halasta gare ka ka zauna tare shi ko kan mu'amala da shi mai a mai hadari yake cewa wala yahmilu sobata fasiqin wala mujalasatuhu ko li ghairi darura baya halasta fasiki ma ka zauna tare shi ba da darura bale kai aboka da shi ba ai Allah madaukin sarki yake cewa harihi sai a ce da suwa sai a ce da su waɗanda suka shiga wuta harihi jahannamun lati kuntum tu'adun wannan ita ce jahannama da kuke karetawa jahannam daga tajahhum imma an yakuna ismun linnari aw ismun min asma'in nari kun ga wuta tana da sunaye daban-daban ko to ita jahannama wasu suna ganin ko dai ta zama suna ne daga sunayen wasu ɓangarori na wuta kun sa akwai jahim akwai sa'ir akwai hawiya akwai sakara ko ba haka ne to zai iya wa ita ma jahannama tana cin gashin sunan nata ɓangare daban ko dai ya zama duka wuta ita ce jahannama cikinta ne adda jahim sa'ir sakara da sauransu to Allah ce hadihi jahannam wannan jahannama wa ita ce allati kuntum tu'aduna wacce ake muku alƙawari a duniya kuma kuna ƙaryatawa lauhan yawma ku konu da ita a wannan rana ta kiyama bima kuntum takfuruna sakamakon abin da ku kasance kuna aikatawa na kafirci al yawm yau fa ranar lahira nakhtimu ala afwahihim za mu sa rufi a bakunansu wa tukallimuna aidihim sai hannayensu su rinka yin magana wa tashhadu arjuluhum kawawon su rinka yin shaida bima kanu yaksibuna game da abunda su kasance suna aikatawa Allah madaukin sarki ya samu dace kaga idan an tayar da mutane ran tashi alkiyama za a hana baki magana amma wani zai yi mamaki cewa ai akwai wasu gurare da suke tabbatar da mutum zai yi magana a ranar lahira shi ranar lahira halaye ne ɗabka ne akwai lokacin da za a kai sai a ce to baki ma ya daina magana jiki ya yi magana kafa na hagu daidai katara ta hagu ita za ta fara yin magana a cikin jikin mutum kafa fiye gosh ko ba da wani ana kofiri ko ke amfani a faransa ya fi kun kala kafa na hagu a sama shi zai fara magana kafin sauran jiki ya dauka sauran gabbai su dauka bayan gabbai sun gan magana sai yan wutar sai wa ƙalin lijiro da himlima shahittum alaina don ina ruwanku me ya shahe ku ƙalu an ɗaƙan Allah lalari an ɗaƙa kulle shi a mu Allah ya ba mu izinin mu magana kamar yadda ya ba baki izinin magana inda Allah ya so ba baki ga magana sai ya zama ido na ga magana kana haka shine magana amma Allah bai so haka sai so baki ne ke magana inda za ka gane hikimar Allah mutum nawa adda baki ba sa iya magana ko babu su kenan ba bakin ne ke magana ba Allah ne ke ba da izini a yi magana mutum ne ke da ido ba sa gani kenan in Allah ya saurara lana sai da su yi magana ko kuma sauran abu da shi ne Allah ce aliyam yau farana ranar lahira na hatimu ala afwahihim za mu rufe bakunansu wa tukallimuna aidihim bakunansu su rinka yi muna magana a hannayensu وتشهد أرجلهم كما هو سرنك إن شيدا بما كانوا يكسبون كما أبن سوكس تسونا إكتاوا ولو نشاء إن موسى الله موسى haka ne ko? laƙamasna ala ayunihim da mun shafe idanuwansu mun shafe idanuwa mana ya zama idanuwa ba sa gani mun shafe kogon idanuwa fastabaku sirata sai su nemi hanyoyin da za su yi tafiya fala yufsiruna ba za su fa anna yufsirun ta yaya za su gani fastabaku min almusabaqa ne almusabaqa shine rigangance ne an saki makafi an ce to ku za bura ar waye daga waye tafi a jera makafi a ce musu kowa shi je ga kwallacin ya ɗauko in ya ɗauko kwallon nan yana da kaza kun shida su ce sun shida sashi ta ku zawara eh tana yi wa saboda mi abin da ake gani da shi ya kare shi sa wannan yana son yi nuna in Allah subhanahu wata'ala ya zo sai tafiyar da ganin kuma yana yin muna a lokaci guda ishara game da ni'ima ta gani da Allah ya bamu kenan mu yi amfani da ganinmu don mu ga gaskiya mu aiki da ita mu yi amfani da ganinmu don kallon abin da Allah ya halasta ka ɗauka wannan nema ta gani abu ce ta banza tana da amfani alamar dokin sarki amfanar da mu da ganinmu walau na sha'o na masakhnahum ala makanatin inda mun so da mun shafe su a matsayin da suke kun gane ko makanati ai fi manazilihim ko fi diyarihim inda mun so cikin gidajensu sai mu canza musu halitta masakhnahum ay nubayyilu khilqatahum da mun canza halittarsu mutun na mutun a mai da shibirin Allah ya sai sai ya haka ko a mai da mutun alade tarihi ya nuna hakan ya faru ko bai faru ba ya faru mu ku mu ma na yanzu in muka gami Allah in Allah ya so sai mai da mu haka nan yana yawa masu wala wata hikima ta sa sai ya kyale mu shi ne walau na sha wala masakhnahum da mun so sai mu canza musu halitta alama kanati ma wuraren zaman su fa mastata'u mudiyan ba sa iya tafiya ko ina mudiyan ai dhihaban wala maji'an ba sa iya tafiya ko su dawo nan take sai su tsaya da suke ba sa yin gaba sa yin baya shine fa mastata'u mudiyan ba sa iya yin gaba ko baya wala yarji'un kun ba sa dawo saboda mi Allah subhanahu wataala ya canza musu halitta wadda da ita ne yake amfani Allah madaukin sarki yake cewa wa man nu'ammirhu duk mutumin da muka rayar da shi nan nu'ammirhu bi ma'ana nutawwil fi umrihi duk mutumin da muka yi masa dogon rayuwa muka dade ba mu kashe shi ba nunakkisu fil khalqi zamu rage masa a cikin halittarsa mana za mu rinka canza halittarsa shay'an fa shay'an an gane ku ina na muke afala ya ilun shi mutane ba za su hankalta ba su dibi kudura ta Allah subhanahu wata'ala nan duka yana mana ishara ne game da kudurar Allah akan rayarwa da matarwa da kashewa da abin da ya kama da mu saboda me tsawon rayuwa shi kadai yana iya nuna ma wa'azi da iyawa ta Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya dade a rayuwa sai an canza masa halitta in ka duba ka gani wanda duk yake da shekara 200 bai mutu ba ko yana son ya zo wani majalisi ba ya yawa sai sa'a saboda wasu abubuwa don an cire mai su ko ba haka ba to haka al'amarin yake duk mutumin da Allah ya ce mun kabbar shi ya daɗe yana raye bai mutu ba to za mu rage musu a cikin rayuwarsa mana za mu rinka rage ƙarfin rayuwarsa mu rinka ciccin zamai rayuwa har ya koma irin yadda ya taso ka taso cikin rauni ka ƙare cikin rauni yaro in aka haife shi wani ma sai ya ce bai iya ɗaukar shi ba yana jin tsoro saboda babu ƙarfi a jikinsa an fahimci wannan to tsoho in ya tsoho yana kai lokacin da ba ka son ka taɓa shi saboda jikin ya rauni ko ina ko ina ya saki to waye kai sanda za ka kai shekaru na tsuwa ba kama sani ko ba ka so kuma tsuhon za ka yi ina Allah subhanahu wata'ala shi ne cincinta abi don a gamun amana a samu cin rayuwa Allah ya ce afila ya ƙinin ba za su hankalta ba ba ma allamnahu shi'ra shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu ilmantar da shi waka ba ba ma yin bagila ba ya kuma dacewa da shi in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin shi dai manzo abin da yazo da shi ba komai bane face tunatarwa ga ɗan adam da qur'anun mubin da kuma qur'ani mabayyani ana yana bayyana wa mutane gaskiya da al'amarin Allah subhanahu wataala wannan ayar tana tabbatar mana da shi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba mawaki bane kuma kun san yana daga cikin khasa'is na manzo sallallahu alaihi wasallama shi ko mawaƙa sun yi waƙa in ya tashi maimaita waƙa ba bai cike maimaita waƙar yadda suka maimaita ta ba sai ya karya waƙa kun san waƙa tana da auzan akwai abin da ke auzan shi don mutum da ya karanta ilmin arud ya san wannan to so da yawa manzo sallallahu alaihi wasallama mawaƙa za su rera waƙa a auzan irin nasu na mawaƙa in manzo ya tashi maimaita abin da suka maimaita sai ya karya har sai an gane ya karya a yi masa gyara saboda shi ba mawaki ba wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama mutane uku sun zo wajensa sai ya raba musu kaya ya ba wannan ɗari ya ba wannan ɗari sai ya ba guda hamsin shi wanda aka ba shi hamsin sai yana rera waƙa cewa ya za a yi mishi haka mun zo mu da suwa da an ba kowa ɗari ne a bana hamsin cikin waka ya faɗi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kara mai a cika masa to wannan abin ya yi manzo dadi sai manzo Allah ya zo suna zaune da abubakar yana maimaita wakar da ya yi har sai da ya kara waka sai abubakar ya ce mai a'a ai ka karya waka wuri kaza da kacce kaza ai ga yadda yake wala manzo ya ce a babu komai duka dai ne mene da muhallin shahid dan shi ba mawaki bane bai damu da ya lalata waka su kuma sun san ba mawaƙi ba sai sa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara magana za ga da wanga hadisi na manzon Allah ne sai da kaji ya ce innamal a'malu binniyati man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya kama da waka haka hadisan manzon Allah sallallahu sai sa Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra mu ba mu sanar da shi waka ba amma yan bagila ba ya dacewa da shi shi in baka san kowaye ba gashi in huwa shi ba kowa bane illa dhikrun face mai tunatarwa ya zo da Qur'ani da yake cikin shi akwai tunatarwa wa Qur'anun mubin da kuma Al-Qur'ani mabayyanin shine abin da manzo ya zo da shi li yunzira man kana hayyan don yayi wa'azi ga wanda yake rayayye ne an fahimci Hausa man kana hayyan ba yake ne da rayayye anan wanda duk zai je magana Qur'ani yayi aiki da shi ne rayayi amma duk wanda zai je magana Allah ya wace da ta shi da mata ce duk ɗaya ne ko da ya ce ma bai rai da ce dai kaja gawa ce ta karami kenan shi ne rayuwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa hikkal qawlu 'ala al-kafirina sa'annan kuma al-qawlu bi ma'ana yajibu al-qawlu shine azaban Allah ya tabbata ko hushin Allah ya tabbata alal kafirina akan waɗanda suka kafirce wa Qur'ani da abin manzo ya zo da shi awalam yarau shin su mutane ba sa duba su gani shin ba a ba su labari bane anna khalaqna lahum mu fa mun halitta musu lahum yana komawa ne da miri lahum yana komawa ne da ahli makka su mutanen makka ba sa gani cewa mu ne muka halitta muka yi musu halittu mimma amilat aidina game da abinda hannayenmu suka halitta mana abinda muka halitta shi da kudurar mu an'aman dabbobi na gida fahimu laha malikuna ga sunan sun mallake su sun mallaki raƙuma da shanaye ka duba ka gani sai ka ga raƙumi ya cika ya cika ya cika ƙaramin yaro zai ja shi sai ka ga sa na noma ya kai inda yake ɗan ƙaramin yaro yake noma da shi sai ke tafiya da shi Allah ce mu ne muka hore musu su sai Allah ce wa zallalnaha lahum muka hore musu wa in ay sakharnaha lahum muka hore musu wa innan dabbobin fa minha rakubuhum daga ciki dabbobi na gida ko ne suke hawa kamar raƙumi kun gane ko kamar shanu wani bangare suna hawan su wa minha fa minha aiwa min ha yakulun kuma daga ciki suke ci kamar awakai da sauransu su yanka su ci kuma su amfani da su walahum fiha manafi kuma suna da wasu amfani da suke a cikin dabbobi na gida wa masharib ko kuma suna shan nonon dabbobi sana an tayo karanka tatsan nono kana sha afala yashkurun to ba za su gode wa Allah ba mana su gode wa Allah game da wannan nima da ya musu ku yanka nama ku ci ku sha nono yawa kun ga naman nan mu anan muna ganin ba komai bane babban nima ce wasu kasashe ba nesa ba ma kusa da mu nama in kana cin nama wani akan nama komai ma sai ya baka saboda suna da karancin nama amma munan kullum gashin in ka bi layin nan kafin ka kai gidanka ba ka san wurin mai nama nawa ka bi ba sai dai ba kuɗi kai ta janyawo Allah ka wuri mana abin sayan nama mu ci wattakhadhu min dunillahi alihatan amma fa duk da haka wai sun rike gumaka kuma bayan Allah ma'ana sun rike wasu allola kuma bayan Allah la'allahum yunsaruna wai tsammanin za su iya kare su daga azabar Allah ayyumnauna min azabillah suna tsammanin za a cece su a kare su daga azaban Allah la yastati'una nasrahum ai wa'annan gumakan nasu ba sa iya su cece su daga azaban Allah wa hum lahum jundum muhdarun wa hum haka ne ko lahum su a gare su wa'annan gumaka jundum muhdaruna mana za a halarto da su a gabansu mana za a zo da su a halarci a gabansu ranar tashi alkiyama wala ya zunka kauluhu kenan abinda suke faɗi ne maka isgilanci kada ya ma bakin ciki da ƙaryatar da kai da suke yi inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu ai mu mun san abinda suke koyewa da kuma abinda suke bayyanawa to nan Allah ya zai bayyana mana ɗaya daga cikin jayayyar da mutum ɗan adam yake shi ne kafiri game da tashi alkiyama. Allah ce a walam yaral insanu shin shi mutum ɗan adam da yake jayayya game da tashi alkiyama baya ganin cewa an na halakuna min nutfa mu ne muka yi asalin halittarsa daga ɗigon maniyi fa idza huwa khasimun mubin sai yanzu gashi yana mai jayayya shine fasim kun gane ko mubinun ai zahirul jidal yana mai bayyana jayayyar shi game da tashi alkiyama wa daraba lana mathalan wai yana buga mana misali yana ganin cewa ya za a yi mutun ya mutu ya lalace a tashe shi wa nasiya khalqahu shi ya mance da an kai shi kana yana cewa man yuhil izama wa hiya rami wane ne ya iya tayar da kasusuwa bayan sun diddige yanzu shi kafiri misalin da yake dubawa da abin da yake buga misali da shi ya za a yi bayan mutum ya mutu ƙasa ta cinye shi jakuna sun taka shi karnai sun ci abin da sun ci sannan in a daji na kuraye sun canye shi sun yi kashin shi ta yaya ne Allah zai tashi shi shi ne sai Allah ya ce yawan yana mamakin ya za a tashi wanda ya mutu shi ya mance yadda an kai shi cikin mu nan wa zai iya tuna farko da ya shiga cikin cikin mahaifiyarsa babu to wane ne zai iya tuna ran farko da aka haife shi kai shekara bakwai ɗinka na farko radda ka ciki shekara bakwai bai faru akwai mai tuna ba wa ma sai mutum yanzu wa yanzu shi na ya waye he is westernized he have something to say ka gani wai ustazai ba ku akwai wanda bayan kana ustazai ganin yake baka waye ba ba wai ustazu wai yanzu wai ana ganin yan dama dama wai ustazu in yayi karatu yace kai wancan he is realized ne an gane yayi boko ba wai shine a wayewa ba boko bane wayewa bin Allah shine waye an bai jawsa duk wanda yake kallon ka ba kauye wai dan ka rike addini kawai bar shi kwado a layara Allah ya gane ba kauye mu kullum abin da muka ciya ba ma yin karin karatun boko kula wani muke ce matasan wala ku tashi ku yi boko duk a inda ake kai a ilimi na zamani ku kai amma kar ku saki addini abinda na ta'awa muke an gane misali ku kakka ce yanzu ni ustazanci zan yi na bar karatu kaza a'a wannan kowa shine rashin wani hada biyun rike karatun addininka boko me kake karanta abin da kake karanta kakkai dan kadai idogon karatu don yana daga cikin matsalanmu a yau jama'a matasa matsalanmu a yau aiki muke so ba karatu ba aiki muke so ba ilimi ba wai mutum yana kokari ya samu baka don ya samu aiki mutum yana kokari ya samu lisansu don ya samu aiki mutum yana kokari ya samu masters don ya samu aiki mutum yana kokari ya samu doctor don ya samu aiki baka da manufa ne takardar ita za ta nemo ma aiki ba kai za ka nemo aiki ba inda karatun kai muna da wannan matsala ko ba mu da ina shago zaune wani kirecen ya zo muna fira da shi bai ji hausa turin ce ke ji muna fira sai yake ba na yake ce min shi abin da ke ba shi mamaki a nan nijar nan da shekara ashirin kamar yadda suke ganin ƙasar nan za su ci gaba to duk abin da ake so ba sai dai a je waje a ɗauko wanda za su shi don in Nijar ba sa iya inda ba sa karatu. Ya yi ƙarya ko ya gaskiya. In dai aka za mu ta shekara ashirin masu zuwa sai dai duk wasu manyan wurare a ɗauko 'yan ƙasar waje su zamna su tafi da su a ilmanci amma ba 'yan Nijar ba. Saboda matasan mu sun ragance sai ga mutum yana kokari shi yanzu da ya samu license sai ga ya yi dosin fosin shi ya yi kozin dosan shi sai yake ya samu aiki ya gani kira ina za mu je mu yi karatu mana shi karatu shi zai ba mu aiki wanda ya karatu neman shi na za a yi da aiki aka wala mu tashi mu karanci abubuwan da ake karanta za mu iya za mu iya wannan fartawul bayan ta kai ba za mu iya yin ta amma sai ya karatu kullum yanzu cikin Nijar suwa ne suka kera wannan ana gina cikin Nijar ne in mun yi karatun kera ta muna yawa ko ba mu yawa to da mi ba mu yi yadda kullum a yi cika wani baki da faransanci wani mutum in yi faransanci shi ne yake nuna wai shi ya ilimi ai ba faransanci shi ilimi faransanci ce yare ne in ka je wata kasa ba za a kama ku ce faransanci yake yi me ta tsina na masa a aiki shi ne ake so kenan mu yi ilimi don mu yi mu aiki ƙasanmu tana da buƙatar mu kusan da wannan tana da kuma haƙƙi a kanmu da haka musa ‘ya'yayenmu su karatu ko daura fanni kuma kan musa ‘ya'yayen makaratu wajen sun ƙare su samu matsayi a ƙasa a su yi karatu don su yi makasa hidima kowa haƙƙin shi ne ya tashi shi makasa shi hidima an fahimci hausa mu yanzu kullum tunaninmu wani gudunmuwa za mu bayan kasanmu ne ba wai gwamnati ɗauke mu aiki ba aikin da za a yi ma gwamnati tafiya mu kuma so muka yi mu yi ma Allah shi shi biya mu ba shi kenan ba mun rage wa gwamnati aiki amma yanzu kowa ba sai ga inda yake da kokari in wata ya mai sadar kana dan kasa to kasa ka bata da aiki haƙƙi a kanka al'umma ka ba su da haƙƙi a kanka wani gudun ma ka bayar a cikin al'umma ka khairun nasi anfa'uhum lin nas ko ba wani mafi alherin mutane wanda mutane ke amfanuwa da shi Allah ya taimaka mana wani zai ce ko dan abun gane ko dan shi bai da takardu ne ina da takardu tun daga tun daga ba license master eh master yanzu doctora nake ko ko ba ka so an ka kwana ka wasu rana nan sai na ce a azad a azad DR nan ka a sa DR nan ka ko ba ga bane kun san dan me nake so in samu wannan DR din nan dan in yi makasa ta aiki wala ban tunanin dan in yi ma gwamnati aiki a in yi ma ƙasa ta aiki akwai abubuwan da ƙasar mu tana da buƙatar su ba ta da shi mu ne kamata mu zo mu yi mu tallata ƙasar mu amma kullum muna baya kullum muna baya kai mu tashi mu karatu ba wallahi za mu iya Allah ya kare mu akwai akwai magana irin kan wannan matsalar nukta mun da dan biyo ne mun zo mun yi bayani Allah yake cewa kulka ce da shi yoyi Allah ya ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta da asalin yadda aka halice shi kala ya ce man yuhyi al-izama wa hiya rami wa zai raya kasa wa zai raya kasusuwa bayan su diddige kulka ce da shi yoyi yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda yayi farkon sadda babu ta ya kaga shi zai raya ta wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne game da kowane halitta duk wata halitta Allah ya rasana da ita allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar naran haka ne ko wanda ya sanya muku wuta daga kwarran itatuwa fa idza antum minhu tuqidun sai gashi kuna kunna wuta daga cikin itatuwa ba itatuwa muke konawa ba eh wani na yi su wai ba mu yi da amfani da itatuwa da Allah a rana kafin a san gawai kafin a san gas da me ake girki a rana ice nawa ake konawa itatuwan da ake konawa a rana in mutane na kwanan da zai mutane garga su kare tun wani lokacin har yanzu kun taba ganin ice ya kare wake yin su bai cancanta mu bi shi ba mu gane shi ne Allah subhanahu wataala ya ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard shin ashe wannan da ya halicci sammai da kasai bai zamo bi kadirin ala in ya haluka mislam bai zamo mai iko akan yi kwatankwacin su ba bala eh hakika zai iya wa huwa al-khallaqul alim shine gwanin yin halitta kuma shine masani ma'ana halitta ba ma guda yake ba khallaq ne ya wuce khaliq shi ya kai khallaq siratul mubalaga ma'ana kai kula makura wajen yin halitta inna ma amruhu lalle da al'amarin Allah yake za a rada shay'an in ya so wani abu ya faru an ya kula lahu kun fa yakun sai ya ce da wannan abun kasance sai ya kasance fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga wanda mulkin komai yake hannunsa wa ilaihi turja'un kuma ga Allah ne subhanahu wataala kuke komawa ku dan adam Allah madaukin sarki ya samu dace kina malakutu kulli shay mulki na hakika da taskoki na arziki da komai da komai yana gurin Allah ne subhanahu wataala inda muka yi da Allah ba mu lada nan muka kusa Allah ya fi muna eh muna da magana guda biyu magana